الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 27 ga watan zulhijja hijira 1446 wadda ya daidai da ranar 23 ga watan 6 2025 miladiyya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana ta litinin muna karatu a cikin littattafai na fikihu abin nan littattafai na aƙida da littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na shekul islam al'allama muhammad bin salih al'usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى wanda wannan shine zai zamo majalisi na goma sha tara cikin jerin karatutukanmu na wannan littafi muna kan gabar da yake mana magana akan ka'idodi na asali a cikin abin da ya shafi sha'anin imani da sunayen Allah da siffofinsa alƙawa'idul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ƙa'idodi na asali na tushe a cikin sunayen Allah sha'anin sunayen Allah da kuma siffofinsa wanda abin da ya shafi sha'anin sunayen Allah da siffofinsa ɗaya ne daga cikin gaɓoɓin imani da Allah guda hudu imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu ka yi imani da samuwarsa cewa Allah samamme ne shi ne abu na farko rabi ka yi imani da rububiyarsa sannan ka yi imani da uluhiyya sannan ka yi imani da al'asuma wa sifat to sauran ɓangarorin babu wani saɓani mai yawa tsakankanin musulmi a ciki ana samun saɓani mai galibi a ɓangaren al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi duk da a bangaren uluhiyya ma ana samun sabani amma wannan galibi zaka ga tsakanin ahlus sunna da yan bid'a ne amma a wajen ahlus sunna mabiya sunna mabiya aqidan salaf mabiya sunna wanda suke danganta kansu zuwa ga magabata suke danganta kansu zuwa ga ilimi to zaka samu galibi sabanin da aka aka fi samu sakankani an fi samun sa ne a bangaren asma'ullahi wa sifatihi bangaren asma'ullahi wa sifatu sunayen Allah da siffofinsa a nan da za ka samu hadda manya-manyan malamai waɗanda ake komawa zuwa ga littattafansu domin fahimtar abubuwa da yawa na addini sun samu kurakurai a wannan bangaren to shi yasa yake da kyau duk wani da yake da'awar sunna yake kokarin danganta kansa da aƙida ta sunna ya zama yana da fahimta mai kyau a babin al'asma wasifat to anan sai yake karantar da mu a ƙa'idodi na asali wajen fa'intar imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa ya ce wa minal imani billah yana daga cikin ɓangarori na imani da Allah bayan imani da samuwarsa imani da rububiyarsa imani da uruhiyarsa akwai al'imanu bima wasafa bihi nafsahu mutum ya yi imani da abin da Allah ya siffata kansa da shi min gairi tahrifin fi kitabihi ba tare da tahrifi ba a cikin littafinsa ma'ana abin da ya siffata kansa da shi a cikin littafinsa wa bima wasafahu bihi rasulahu abin da rasuluhu mutum kuma ya yi imani da abin da manzansa ya sifata shi da shi mutum ya yi imani da abin da manzan Allah ya sifata Allah da shi sai ce min gairi tahrifin ba tare da tahrifi ba wala ta'tilin ba tare da ta'tili ba wa min gairi takyifin kuma ba tare da takyifi ba wala tamthil ba tare da tamthili ba to wayannan abubuwa guda hudu akan su muke ta magana mun yi magana akan tahrifi mun yi magana akan ta'tili mun yi magana akan takyifi sannan muka zo muka yi magana akan tamsil yanzu mun shiga bayani akan shubuhohi shubuhohi da waɗanda suke samun kuskure a wannan babun suke kawowa shubuhohin da suke kawowa don su nuna cewa dole ne ma ai sai an yi tawili ko ai dole ne ma sai an yi tahrifi da suke kiransa tawili in ba haka ba to ya za ku fassara mana hadisi kaza ya za ku fassara mana hadisi kaza to wa'annan shubuhohi sai malam ya kawo su dan ka san su ka san wa'annan shubuhohin ko da wani da yake da gurbatacciyar aqida a wannan babun ya tinkare ka da irin wa'annan shubuhohin ka san yadda zaka yi ka bashi amsa shi ne amfanin kawo irin wa'annan abubuwa to mun shiga karatu akan wannan mun dan tafi kaɗan sai lokaci ya ƙure mana a darasinmu na ƙarshe kafin mu ta yi hutun sallah gabar karatunmu zai tashi daga shafi na hamsin da biyar can ƙasa inda ya ce fa'in ƙala ƙa'ilun wannan mun karanta shi amma za mu maimaita a gurguje ya ce fa'in ƙala ƙa'ilun innan nabi ya sassalama haddasa na bi a hadisa ta shtabihu alaina idan wani mai faɗa sai ya ce maka lallai manzan Allah ya labarta mana wasu hadisai da suke rikitar da mu hal hiya tamsilun aw ghairu tamsil shin wannan tamsili ne ko ba tamsil bane ana kwatanta Allah ne da halitta ko ba kwatanta Allah bane da halitta wa nahnu nadauha baina aydikum zace to zamu ajje wa'annan hadisan a gaban ku dan ku warware mana shubhar da take ciki sai sai ya kawo maka wannan hadisin قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يجي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لليكو ذاكو غا أبنججنكو كما يد كتي غنون وتا أدران شاهد واندا باكوا يشكا كوكما وتباكوا سامو واني أبنكو كنتو كوريكي تشيوا أوجن غننسا لا تضامون في رؤيته أوجن غننسا wata ranar sha hudu babu mai shakka ko kokonto kuma da za a yi rikita abu ya rikice maka ka kasa gane a wata ne ko ba wata ba ne ko wani ya tare maka ce sai wani wani gusa in ga watan nan ba wanda zai kare maka haka za ka gan shi balo-balo to yadda kake ganin wata ranar sha hudu annabi ya ce haka za ku ga allah a ranar gobe kiyawa to wannan hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi ga masadir din nan abu dawud tirmizi ibn majah ahmad duk sun fitar da shi faƙala to sai ya ce maka kama wannan lafazi na kama da manzan Allah ya ambata kamar kamar yadda kuke ganin wata za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata wal kafu littashbih wannan kafin din ta kamantacce ne ya ce ta kamanta wani abu da wani abu ne to kuma gashi an ce wato za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata wa hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan manzan Allah ne ya faɗa wa nahnu min aqidatina kuma mu yana daga cikin aqidar mu da muka faɗa wa nahnu min qa'idatina yana daga cikin qa'idar mu da muka faɗa an nu'minu bima qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa shine ma matashiya da malai ya ambata kai imani da abin da Allah ya faɗa ya sifata kansa da shi haka da abin da manzon Allah ya sifata kansa da shi to yana cikin ka'idar mu yin imani da duk abin da manzon Allah ya faɗa kama nu'minu bima qala Allah kamar yadda muke yin imani da abin da Allah ya faɗa fa ajibu anil an hadal hadis to ku ba mu amsa game da wannan hadisi naqulu ash-shaykh usaymin yace zamu ce nujibu an hadal hadisi wa an ghairihi bi jawabaini zamu bayar da amsa game da wannan hadisi da wannan sama ire-iren wa'annan da amsoshi guda biyu al-jawabul awwal mujmalu amsar farko zamu baka ita a dunkule za mu bayar da ita a dunkule wadda ita kaɗai in ka bayar mata wadatar idan ba za ka iya kawo amsa mufassala ba to kana iya bayar da wannan dunkulalliyar amsar kuma ta ishe ka hujja والثاني أمسى تبيو مفصل ذا مكاو تأررمي فالأول المجمل أمسى الفرق ولتكي أدنك لأنه لا يؤمن أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله من سني كما من غنسو إذا كي مسلمين من إيماني با ملحدي بني با to ka san da cewa ba zai taɓa yiwuwa ba a samu cin karo tsakanin maganan Allah da maganan manzon Allah an san da wannan tsakanin maganan Allah da maganan manzan Allah allazi saha anhu maganar saboda ta inganta daga gare shi li'anna al-kull haqqun domin idan hadisi bai inganta ba ta iwa ya ci karo da wata aya ya ci karo da maganan Allah in hadisi ya inganta to babu cin karo li'anna al-kull haqqun domin kowannen su gaskiya ne wal haqqu la yata'aradu shi kuma gaskiya baya cin karo da juna wal kullu min indillah kowanne daga Allah ne alqur'ani daga Allah yake sunna ma daga Allah take وما عند الله تعالى لا يتناقض shi kuma duk abin da yake ya zo daga Allah to baya samun cin karo baya samun tufka da warwara walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira inda a ce daga wajen wani Allah yake to da sun samu sabani mai yawa a cikin sa a suratul nisa aya ta 82 fa in waqa'a ma yuhimu at-ta'aruda ma yuhimu at-ta'aruda fi fahmika to idan wani abu da yake sanya wahamin cin karo ya abku a cikin tunaninka ya ce ganin ga wani hadisi kuma ya ci karo da abin da Allah ya faɗa kamar wannan hadisin ya ci karo da faɗin Allah laisa ka mislihi shay'un sannan kuma nan an ce za ku ga Allah kama ta raunar kamara sai kaga wani abu ya zo maka na kamantacceniya a tunaninka idan ka samu irin wannan koma a ina ne fa'lam to ka sani anna hadha laysa bi hasabin nas to wannan cin karon da kaji ya faɗo maka a cikin tunani ba wai ya faru ba ne daga nassin ta hanyar nassin ba nassin ba ne ya ci karo walakin bai bari ma indaka tufka da warwaran ya faru ne ta hanyar lura da abin da yake daga wajenka matsalar da ta samo asali daga wajenka fa'anta idza waqa'a at-ta'arudu idza waqa'a at-ta'arudu indaka fi nususil kitabi was sunnah domin kai idan cin karo ya abku a gurinka a cikin nassoshin alkur'ani da sunna to za ka samu fa'in malikillatin ilmi ko dai saboda ƙarancin ilimi ne shi yasa kake ganin wannan cin kara wa in malikusurul fahmi ko kuma saboda wato gajarcewar fa'inta fa'intar ka ta gajarce ta kasance takaitacciya baka da fa'inta mai faɗi wa imma litaksiri fil bahsi wat tadabbur ko kuma saboda dalilin sakaci da aka samu ko taksiri a wajen bincike da tadabburi kada da taksiri an sami mutum da taksiri a wajen bincike da kuma tadabburi yana da karancin bincike yana da karancin tadabburi tadabburi shine ka kai ka kawo da tunaninka game da abu ba ba da yana da karancin wannan to wannan shi yake janyo al'amura su rikice wa mutum ko kuma saboda mummunar niyya saboda take cikin zuciya walau ba hasta wa tadabbarta da a ce za ka yi faɗaɗa bincike kuma ka yi ta tadabburi la wajatta anna ta'arud allazi tawahhamtahu la asla lahu da za ka samu cewa wannan cin karo da ka samu wahaminsa a cikin zuciyarka bai da asali za ka samu bai da asali wa in ma li su'il qasdi wan niyya ko kuma wato cin karo ɗin ko tubka da warwara ɗin da ka ji shi a zuciyarka wannan ya faru ne saboda mummunar nufi mummunan nufi da kake da shi da mummunan niyya mutum baya da niyya mai kyau ne dama yana son ya ilhadance ya zama mulhidi ko yana son ya bid'ance to sai ta neman irin wannan shubuhohin don ya fake da su ya saki layi to mummunan niyya tana sa mutum ya rika fahimtar cin karo tsakanin nasoshi بحيث تستعرض ما أبنا تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض تيد متنزي لك جتو da abubuwan da zahirinsa akwai cin karo domin neman cin karo shi daman cin karon yake nema bincike yake don ya samu ina aka samu cin karo tsakanin aya da aya ko tsakanin hadisi da hadisi ko tsakanin hadisi da aya shi wannan kawai yake nema to wannan mammunin ne ya tashi sai ta nuna masa wasu abubuwa wanda a zahiri kamar sun ci karo amma kuma bisa ga hakika ba su ci karo ba ya ce fatu harramar taufiƙa to saboda wannan sai a haramta maka gamdakatar ka kasa samun bakin zare ka ahalin zaigi kamar ma'abuta ta lallaɓiya masu zamewa daga kan tafarki ahalin zaigi wanda suke fandararru karkatattu alladhina yattabi'una almutashabih wanda suke bibiyar ayoyi masu rikitarwa dan neman fitina yace wai tafarru ala hadha aljawab almujmal wannan ina tafiya a gurguje dan mun yi shi eh shi yasa nake tafiya a gurguje wai tafarru ala hadha aljawab almujmal to abinda zai ginu yayi reshe akan wannan amsa dunkulalliya annahu yajibu alayka inda tashabuh yana wajaba akanka a duk lokacin da ka samu rikicewa an tarudda al-mushtabiha ila al-muhkam kamar yarda abin da ya rikice maka zuwa ga me zuwa ga abin da yake muhkam ne abin nan da ya zane maka mutashabih ka kasa gane bakin zaran ka kasa fahimtar ina aka dosa to dawo da shi zuwa ga abin da yake muhkam ne shi zai fassara maka shi لأن هذه الطريقة دومن بين إرن ونن هنير داود متشابه ذوى محكم طريق الراسخين في العلم shine hanyar kafaffu a cikin ilimi kafaffu girkakku a cikin ilimi wannan kahuwar kuma ita ce kowa yake da bukata tarassuki a cikin ilimi tarassuki a cikin ilimi kuma baya samuwa sai idan kana bibiyar ilimin keke da keke kana bibiyar malamai keke da keke duk wanda ya san gaba ka san gaba yake da kai a ilimi to kai tawali'u a tare da shi kuma idan kaga ya zo yana bayar da fa'ida ta ilimi ka yi ƙoƙari ka zo ka fa'idantu ka yi ƙoƙari ka fa'idantu da wannan a wannan zamani mun shiga cikin wata wani rudani tsakanin malamai da ɗaliban ilimi to shi yasa sai ga mutum yana ta neman ilimin yana ta nema kuma babu albarka a cikin ilimin ya kasa zuwa ko'ina saboda duk wanda ka san a gabanka yana gabanka a fagen neman ilimi kai da kanka ka yarda ka saduda to dole ne ka zo mai tawali'u a gabansa kuma ka sallama ya fi ka bilisanin hal wa bilisanin maqal sannan in yana karatu ka zauna ka fa'idantu in akwai damar yin haka wannan shi zai sa mutum ya tara malamai da yawa magabata alfahari suke yi da yawan malamansu a da sai mutum ya ce ni ina da malami dubu wanda na yi karatu a wajensu alfahari suke da yawan malamai kuma yawan malamanka shine alamar da take nuna kai malami ne yawan malamai amma yanzu ɗaliban iliminmu alfahari suke yi da ni ba wanda ya karantar da ni abinda suke alfahari da shi ni duk garin nan ba ni da malami duk garin nan ba wanda ya karantar da ni saboda me yana da google yana da google duk wata matsala ta taso zai shi zai je google ya yi research a nuna masa inda larabci ne bai fahimta da larabci ba ya yi bincike da hausa ko yi bincike da da turanci in ya iya turanci ya dan fahimci abin da ya fahimta shi kenan ya fito yana takama shi malami ne ana karatu yana gefe yana zaune ko yana waje ko yana wani guri yana zaune shi malami ne ba zai shiga inda ake karatun ya fa'idantu ba ba zai yi wannan ba to wannan kuskure ne girman kai ne kuma ba inda zaka ba inda mutum zai je a fagen ilimi ba inda mutum zai je wannan guri da kaga Allah ya kai wani yana karatu yana sallah yana huduba a matsayinka na ɗalibin ilimi so kake kai ma wata rana ka kai wannan matakin in kai ɗalibin ilimi ne da gaske kuma ka wuce wannan matakin abin da kake so kake hankoro ka samu kenan to wannan ko ba zai taɓa samuwa ba matuƙar baka bi hanya ba inda ta taga za ka wullo ba inda za ka dole sai ka bi ta hanya dole sai mutum ya yi wannan ta yi abinda zai baka mamaki kenan shi mutum kawo malaminsa shi ne google da ka ya zo ma ya zauna a gabanka irin wannan zaman ya saurari karatu gane yake ya maka alfarma ya shi alfarma ya maka har ma zuwa zuwa majalisinka shi yasa kun dan samu matsala da shi haka ko rashin fahimta ko wani abu sai ya daina zuwa gane yake in ya daina zuwa ya sa kayi asara e ka tabka mummunar asara saboda baya ya daina zama a majalisinka shi haka yake gani bai san shi ne asararren ba bai san shi yayi asara ba amma gade yake zo ya zauna ma yayi maka alfarma ya zo ya zauna da haka in ma kana ganin shi a majalis to ya karaka- ya kamata karka dan bashi wani matsayi na musamman kana dan girmama shi in ka gan shi kana dan yi masa ladabi saboda yana zuwa majalisin ka yana sauraron karatun ka haka fa ɗalibtar ta zamo a yau masu cewa su ɗaliban ilimi ne haka suke a yau ko mutum ya je jami'a ya yi ɗan karatunsa an ɗan bashi wata shahada ya zo da ita yana kuri da ita karatun shahada ba karatu ba ne na ilimi karatu ne na auna matsayinka a nuna cewa ga mustawa ɗinka ga matsayinka wata mustawa ɗin ma da ake ba ɗaliban ilimin ba su kai ba mustawa ce ta ƙarya mutum zai je ɗaya bincikensa ne ya rufe kansa a cikin ɗaki ɗaya bincikensa da kaza ya zo ya faɗi amsoshin da ake so ya faɗa sai a ce to ka samu shahada amma da zaka zaunar da shi kace fannin nan da ka karanta imin bayani wallahi zaka ji ba abin da ya sani ban sa cin karo da irin su da yawa wanda zai ce khirriji ne na jami'a amma mu haɗu a wajen daura a bashi maudu'i ya rasa inda ya shigo a fannin sa da yace ya karanta ya rasa inda ya kama wanda mun ci karo da irin su da yawa karatun jami'a ba karatu bane na ilimi karatu ne na neman shahada in kana son ka samu karatu na ilimi to zauna a gaban malamai inda ake karatu irin wannan da ire-irensu ka kwankudi karatu ka ɗauki karatu ka samu tarassuhi a cikin ilimi watan shi ne amma wannan girman kan ɗaliban ilimi ana karatu ana waje zazzaune a ba a so a shigo a saurara don kar a nuna cewa kenan mu ma ɗalibai ne yanzu don kar a ɗauka cewa mu ma ɗalibai ne alhali mu malamai ne ka faɗa ka faɗa muke da ku duk abin da kuka sani mun sani za ka ba buƙatar mu shigo mu zauna wannan girman kai ne da ba zai kai mu ko ina ba ina fata an fahimta to wannan ita ce hanyar arrasikuna fil ilmi kafaffu a cikin ilimi kuma ba a samun kafewa a cikin ilimi sai an bi wannan hanyar da muka yi bayani to wannan ita ce hanyar su idan sun ci karo da mutashabih sukan yi me sukan maido shi zuwa ga muhkam suka maida shi zuwa ga muhkam domin fahimtarsa duk wanda kaga ya ya zo irin wannan fage yana zaunawa yana karatu kuma karatu ana fahimta ko an samu kuskure wannan abu ne da ba za a rasa ba daga dan adam to in ka bi diddigin tarihinsa kuma kaga Allah ya samu abin albarka ana fahimta ana fa'idantuwa to za ka samu ya yi ladabi ne ga na gaba da shi malaman da suke gaba da shi ya yi ladabi ya yi biyayya kuma ya zauna a gabansu ya koyi ɗabi'unsu da karatunsu to sannan ya kai wannan fagen amma idan haure za ka yi to za ka zama malami ko ka hau social media ka buɗe wani shafi ko ka samu wani masallaci can ka makale ka yi ta jefa mutane cikin shubuha ko mutum ya buɗe wani shafi yana fitowa kawai yana kame-kame amma kana sauraron shi kasa wannan ba ba ɗalibin ilimi ba ne bai biyo wa ilimin ta ƙofa ba bai biyo masa ta ƙofa ba alhamdulillah ta haddusan bi ni'matillah ba mu fara zaurawa muna karambanin fara karatu ba sai da malamanmu suka ce wane ka cancanta ka fara karatu fanni kaza wane ka cancanta ana ma sabo muna kiyawa ta wane zauna ka yi tafsiri mu ce a'a sai da aka samu da ƙarfi na yi wani malami a kamaru ban sani ba da ran shi ko ya rasu ina zuwa gurin shi muna karatu muna karatu ƙarshe dai shi da kanshi ya gane cewa na fi shi fa'inta saboda in ya bani karatun yakan bani wasu abubuwa da kuskure wanda su bai san ma'anansu ba amma sai ya bani yadda ya fa'inta idan ni na zo zan biya tunda in ya baka sai ka dawo sai ka biya in na zo biya mishi sai ya ji na biya daidai an gane ba yadda shi ya gaya mun ba yadda ba ta fahimta shi ga yadda ya gaya mun amma ni in na zo biyawa sai in faɗa daidai shi kansa sai ya samu ilimi cikin abin da na faɗa yanzu ƙarshe da kansa ya ce wa ne yanzu kai ne kake karantar da ni ba ni ne nake karantar da kai ban daina zuwa ba in ce ai na gano tun da na fi shi na daina zuwa wallahi ban daina zuwa ba a haka nake zuwa kullum sai na je sai da ya ce yanzu wani kai ne za ka kai ne ma kake karantar da ni ba ni nake karantar da kai amma girman kai irin na yanzu ɗalibi da ya fara tunda yana da google yana da ya iya rishar shi ya iya kaza shi kenan shi ya zama malami zai fara rashin kunya zai fara raddi dole mu rika fito da irin wa'annan matsalolin dan a gyara yawwa don wani mun san halin mu za a ce da wane kowa ne ake muna magana matsalolin mu ne kar ka nuna wani kace da shi ake duk wanda ka nuna kace a shi da shi ake kai zalunci dan ba a kira sunan kowa ba matsalan mu ce a ko ina da muke fama da ita قال الله تعالى الله تعالى يتي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله تعالى يتي هو الذي أنزل, أنزل عليك الكتاب shine wannan wanda ya saukar maka da littafi Allah shine wanda ya saukar maka da littafi wanda shine alqur'ani minhu daga cikin wannan littafin ayatun akwai wasu ayoyi muhkamatun wanda suke muhkamatun ma'ana wanda suke bayar da ma'ana wanda suke muhkama ba ta bukatar wani tawili ko wata fassara ba sa daukar wani ihtimali sai abin da ka fahimta din nan shine kowa zai fahimta hunna ummul kitab to wayannan sune asalin littafin irin wayannan ayoyin su ne marja su ne makoma a duk lokacin da aka rikice wa ukharu mutashabihat to akwai wasu ayoyi na daban wanda su ko mutashabihat ne tashabuh din iri biyu ne akwai tashabuh alladhi la ya'lamuhu illa Allah almutashabih alladhi la ya'lamuhu illa Allah akwai almutashabih wanda ya'lamuhu ar-rasikuna fil ilm akwai mutashabih din da ba wanda yake sanin sa sai Allah to irin wannan bibiyar irin saka ce sai ka gano shi fitina ne kamar kaifiyar siffofin Allah yaya kaifiyar siffar Allah take wannan ilimi ne mutashabih abubuwa da ya shafi gaibi yadda azabar kabari take kasancewa ya za a yi kabari a matsayi a ce kuma za a buɗa shi a yi kaza a yi kaza in an tono kuma mutum a cikin kabarin ba za a ga wannan ba wannan wani abu ne na gaibi duk abin da yake gaibu ne to ba a kutsa kai ciki a ce sai an gano yadda abin yake to wannan kaga ayoyin da suka zo dauke da irin wannan ilimin ayoyi ne mutashabihat ba a kutsa kai a ce dole sai an fahimce su yadda suke bisa ga hakikan sai dai kawai ka sallama kaifiya din ka fawwada abubuwa na gaibi kawai kai imani shi ake da bukata sannan akwai ayoyin da suke su mutashabihat ne amma tashabuh din su shine abun ya zo a dunkule ko kuma ya zo yana da ma'anoni guda biyu kalma ce amma tana da fuska biyu ta ma'ana amma kai baka san wace fuska ake nufi ba anan ko kuma yana da fuskoki sama da biyu yana daukar ma'ana da yawa ko kuma ya zo da ma'ana gamammiya gamammiyar ma'ana to za ka iya bashi wannan ma'anan ka bashi wannan wadda ka ga dama to wacce ake nufi daga ciki to irin wannan arrasikhuna fil ilm suna sanin wato tawilin irin wa'annan mutashabih din kuma wajen sanin tawilin nasu suna mai da su ne zuwa ga zuwa ga muhkam shine Allah ta'ala ce wa ukhra mutashabihat akwai wasu ayoyi mutashabihat ne fa amma allazina fi qulubihim zayghun amma waɗanda cikin zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bibiyar abin da yake mutashabih ne daga ayoyin alqur'ani masu rikitarwa su ba dan su fa'ince me ake nufi ba idan ayoyi ne masu dunkulalliyar ma'ana ko masu ihtimali da yawa ba bukatar su su san wani ihtimali ne daidai ba a ibtigha alfitna suna yi haka ne dan neman fitina wata aya a zahiri kamar ta ci karo da wata sai ya rika kawo irin su yana bujuro su yana karanto su dan neman fitina wasu ayoyin ayoyi ne da suke magana akan gaibu sai rika kawo su yana kutsawa ciki irin ayoyin nan da suke magana akan kaddara su ma ya rika kutsawa ciki dan neman fitina wabtiga ta'wilihi da kuma neman tawilinsa tawili idan ayoyin ayoyin muhkamatu abin da tashabuh din su tashabuhi ne na rikitarwa irin ta ihtimali da sauransu tawili sai zama ma'anarsa fassara domin neman tawili wato ibtiga alfitnati wabtiga ta'wilihi domin neman tawilinsa fassararsa fassara irin ta san zuciya ba fassara ta gaskiya ba so yake ya awwala shi ya ɗauki wannan aya mutashabiha ya awwala ta da abin da zuciyarsa take nuna masa da abin da ransa yake so ya fassara ta da abin da zuciyarsa take raya masa da abin da ransa yake so idan kuma ayoyi ne mutashabihat tashabuh din da ba wanda ya san shi sai Allah shi kuma yana sai ya san ma ya ulu ilaihi amruha yaya al'amarin zai kasance sai zama da ma'anar ta'awil tana zuwa da ma'anar wannan tana zuwa da ma'anar tafsiri tana zuwa da ma'anar ma ya ulu ilaihi al'amr abinda al'amarin zai koma zuwa gare shi yana zuwa da wa'annan ma'anonin Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah alhali ba wanda yake sanin tawilin wa'annan ayoyin sai Allah idan kai wakafi anan sai zama wannan kana nufin mutashabih alladhi la ya'lamuhu illa Allah mutashabih din da ba wanda ya san shi sai Allah idan kuma kai adafin warrasikhuna fil ilmi kace ba jumla bace musta'nifa adafi ce akan jumla da ta gabata sai zama kana nufin kana nufin me mutashabih din da yake ma'anansa a boye take yana da ma'ana yana da fassara amma fassaran a boye take kalmar tana iya ɗaukar ma'anoni da yawa daga wacce ake nufi to sai a koma wajen arrasiku na fil'il su kuma suna koma zuwa ga ayatun ne muhkamat wajen fa'intar ma'anar wa'annan ayu mutashabihat an gane shi yasa akwai kira'a da take zuwa da waqafi akan wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah akwai kuma da take zuwa ba waqafi wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah warasikuna fil ilm sai ayi waqafi ana وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به سنة cewa mun yi imani da shi muhkam din da mutashabih kullum min inda rabbina kowannen su daga wajen ubangijin mu yake wa ma yadhakaru illa ulul albab kuma ba wanda yake tintintini game da wannan yake wa astuwa sai ma abuta hankula suratu ali imran aya ta bakwai in ka je tafsiri na bakwai suratu ali imran wanda muka yi za ka ga bayani da muka yi akan wannan ayar ina ga mun yi majalisi kusan uku ne a kanta lokacin da muka biyo ta kan tafsirinta mutum ya koma zai ji ƙarin bayani da muka yi a can to irin wannan ayin wa yahmiluna al-mutashabi ala al-muhkam allazina fi qulubihim zayghun ko kuma ar-rasikhuna fil ilm wato suna wato suna daukar mutashabih su dora shi akan muhkam in sun ci karo da mutashabi sukan ɗauke shi su ɗora shi akan muhkam hatta yabqa nassu kulluhu muhkama har sai nassin ya wanzu dukkansa muhkam ne in an mayar da mutashabi zuwa ga muhkam shi zai faɗi ma'anan da da ake nufi da shi ga abin da ake nufi shikenan dukkan sai sai zama mai sai zama muhkam din to wannan ita ce dunkulalliyar amsa da zaka bayar akan irin waɗannan shigoyin in an zo maka da su ce ni dai abu na farko da na sani maganan Allah da ta manzan Allah ba sa cin karo wannan shine abin da na sani ba sa cin karo da haka yanzu da muke ganin kamar sun ci karo rashin ilimin mu ne ya janyo wannan ko rashin bincike ko rashin fahimta amma mu koma wajen malamai ar-rasikuna fil ilmi za su yi mana cikakken bayani akan abin da ake nufi da nasu amma dai babu tashabuhi saboda Allah ya kore wa kansa kamantaceniya da halitta wannan dunkulalliyar amsa wa amma al-jawabul mufassal amma amsa wacce take a rarrabe filla-filla wannan ne ci gaba da karatunmu fa'an nujiba ala an kulli nassin bi ainihi shine mu bayar da amsa akan kowane nassi da za a kawo mu bayar da amsa akan kansa shi karan kansa wannan jawabi mujmal zaka bayar da shi akan kowace shubha da za a kawo kowane nassi da za a kawo amsa da zaka bayar kenan dunkulalliyar amsa amma shi jawabin mufassal kowane nassi zaka bada amsar sakaran kansa ga abin da ake nufi da shi fa naqulu sai mu ce inna qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi lallai fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace lallai ku za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata ranan 14 shine lailatul badr ba kwa samu wani abu na shakku ko kokonto game da ganin sa ليس تشبيها للمر... للمرئي بالمرئي ba wai ana kamanta abun gani da abun gani ba ne abun gani shine wata abun gani na biyu shine Allah to ba ana kamanta abun gani da abun gani ba ne ba ana kamanta wata da Allah ba ne walakinahu tashbihun lirru'yati birru'ya a ana kamanta gani da gani ne yadda za ku ga wannan haka za ku ga wannan wato gani da gani ake kamantawa ba abun gani da abun gani ba mun fahimta da ya ce satarauna kama tarauna za ku gani kamar yadda kuke gani falkafu laisa tashbihan lil mar'i bil mar'i kafin din nan ba wai tana kamanta abin gani da abin gani bane fal kafu fi kama tarawna kafin din kafin din nan ta zo a cikin kama tarawna dakhilatun ala masdarin muawwal kafin ce da take shiga cikin masdari muawwali li'anna ma masdariyah saboda maɗin nan masdariya ce wa taqdirul kalam yadda zaka kaddara maganar ka ru'yatikum al-qamara lailatul badr za ku ga ubangijinku kamar ganinku da kuke yi wa wata a ranar 14 kamar ganinku da kuke yi wa wata wa hina idan yakunu tashbihu lirru'yati birru'ya to a lokacin sai zama ana kamanta gani da gani ne la lal mar'i bil mar'i ba wai ana kamanta abin gani da abin gani bane ba والمراد abin nufi annakum tarawnahu ru'yatan wadiha za ku ganshi za ku ga Allah gani a bayyane kama tarawna al-qamara lailatul badr kamar da kuke ganin wata a ranar badar a bayyane a ranar shahu ولهذا عقبه بقوله shi yasa ma ya biyo bayan sa da fadin sa la tudamuna fi ru'yatihi ba za ku yi shakka game da ganin sa ba saboda a fili za ku gansa aw la tudarruna fi ru'yatihi ba za ku cutar da junanku ba a wajen ganinsa ya zo a wata ruwaya fa zala al ishkalu al an yace to a yanzu sai ishkalin da ka samu rudanin da ka samu sai ya kau yanzu kaga ai babu cin karo yace kai kai da kake ganin kamar an kamanta Allah da wata alhali ba Allah aka kamanta ba ganin Allah da ganin wata aka kamanta to kaga ar-rasikuna fil ilmi sune za su warware maka irin wannan matsala قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يفدا wani hadisi inna allaha khalaqa adama ala suratihi lalle Allah ya halicci annabi adam akan surarsa akan surarsa hadisin sahihi ne imamu muslim ya fitar da shi da lamba ta 2600 2612 imamu ahmad da lamba ta 7279 to wannan shubha ta biyu kenan wasuratu mumasilatun lil ukhra idan aka ce sura to wani abu ne da yake yin kama da wata sura tana kama da sura ne wala yuqalu suratun illa mumasilatun lil ukhra ba a hankaltar wata sura face tana yin kama da wata ne ya ce wannan sura tana kama da wannan yadda wannan take haka wannan take ولهذا aktubu laka risalatan yace shi yasa nake rubuta maka wasiqa in aika maka thumma tudkhiluha al-alata al-fotografiya sai ka shigar da wannan wasiƙar a cikin na'ura ta photocopy wa takhruju ar-risala to sai wannan risala din ta fito kwafin ta sai ya fito fa yuqalu sai a ce hazihi suratu hazihi wannan hoton wannan ce ko ka ɗauki hotonta da kyamara ta salula sai kaga ta fito hotonta ya fito sai a ce wannan hoton wannan ce wala farqa bainal hurufi wal kalimat sai ka samu babu bambanci tsakanin haruffan da suke jikin wannan da kalmomin da suke jikin wannan da wanda suke jikin wannan fasuratu mutabiqatun lis-sura sai ka samu wannan suran ta yi daidai da wannan suran ba bambanci والقائل كما غاشي وند يفدي ان الله خلق ادم على صورته للي الله يهلك النبي ادم akan surarsa wanda ya faɗi wannan shine wa ar-rasulu alaihi salatu wassalam manzon Allah ne a'lamu wa asdaqu wa ansahu wa afsahu al-khalqi mafi ilimi mafi gaskiya mafi nasiha mafi fasahar halitta kuma gashi ya kamanta annabi adam da kansa ya ce ya halici annabi adam a kan surarsa ya za mu yi mu bayar da amsa ya za ku yi ku ba mu amsa shin wannan hadisi yana nufin kamantacce ne ko yaya amsar take wal jawabu al mujmal bale ce dunkulalliyar amsa an na kula shi ne mu ce la yumkinu an yatana an an yatanaqada hadha al hadis ba zai yi ba wannan hadisin ya ci karo da qauluhu ta'ala ko an yatanaqada هذا الحديث قوله تعالى بذي وانا حديث يتكرو دا فدن الله تعالى ليس كمثله شيء با با وانا ابدا يكي ين كما دا الله wannan hadisin ba zai ci karo da wannan ayar ba hadisin ya inganta kuma ayar ita kuma aya ce a ƙur'ani suratul shura aya ta sha ɗaya ba zai yi a ce sun ci karo ba fa in yassara Allahu lakal jam'a fajma idan Allah ya yassare maka hanyar da zaka iya bi ka hada su to yi kokari ka hada su wa illa mai tayassar idan baka samu hanyar da zaka bi ka hada su ba saboda karancin ilimi fa qul sai ka ce amanna bihi kullu min inda rabbina mun yi imani da shi dukkan sa daga ubangijinmu yake wannan hadisin daga ubangiji yake wannan ayar ma daga ubangiji take ali imran aya ta bakwai wa aqidatuna abin da yake shine aqidar mu anna allaha la masila lahu allah baya da makamanci fa bihadha tastalima amama allah azza wa jalla idan kai haka to ka tsira a gaban allah ka tsira a gaban allah in iya nan ka tsaya shikenan hadha kalamullah wannan maganan allah ne wa hadha kalamu rasulihi wannan maganar manzansa ne wal kullu haqqun kowannen su gaskiya ne la yumkinu an yukadhiba ba'dahu ba'da ba zai taba yiwa wani ya karyata wani ba li'annahu kulluhu khabar amma kowannen su labari ne wa laysa hukman kay yunsah ba hukunci bane balan a ce wannan ya shafe wannan inda hukunci ne to ana iya cewa to wannan ya shafe wannan to amma kowanne labari ne shi kuma labari ba a shafe shi don shafe labari to ya nuna ƙarya ne kenan labarin in aka ce an shafe labari to ya nuna labarin ƙarya ne amma idan hukunci ne ana iya shafe shi a canza shi da wani an fahimta ko kuma a shafe shi gaba ɗaya fa'aqulu to sai in ce hadha nafiyun lil mumathilati wannan korewa ne ga kamantacceniya wannan ayar da tace laysa kamithlihi shay'un korewa take yi game da kamantacceniya wa hadha isbatun lisura shi kuma wannan hadisin yana tabbatar da sura yana tabbatarwa yana tabbatar da sura ga Allah kuma yana tabbatar da sura ga annabi Adam fa qul to sai ka ce inna Allah laysa kamithlihi shay'un shi Allah ba wani abu da yake yin kama da shi wa inna Allah khalaqa adama ala suratihi kuma lalle Allah ya halicci annabi Adamu akan suransa fa hadha kalamullah wannan maganan Allah ne wa hadha kalamu rasulihi wannan kuma maganan manzansa ne wal kullu haqqun nu'minu bihi kowannen su gaskiya ne muna yin imani da shi wa naqulu kuma sai mu ce kullun min indi rabbina kowanne daga ubangijin mu yake wa naskut sai mu shiru wa hadha huwa ghayatu ma nastati'u wannan shine makurar abin da muke iyawa a dunkule eh wai idan ba za ka ba idan ba za ka iya bada jawabi filla filla ba baka da wannan ilimin to wannan amsar ta ishe ka wa amma aljawab almufassal amma in ka koma wajen ar-rasikhuna fil ilmi to sai su baka amsa a rarrabi fa naqulu sai mu ce innal ladhi qala lalle wannan da yace inna allaha khalaqa adama ala suratihi lalle Allah ya halicci annabi adam akan suransa rasulul rasulul ladhi qala laysa kamithlihi shay'un shine manzan nan da yazo mana da aya daga Allah wadda a ciki Allah yake cewa laysa kamithlihi shay'un shi Allah ba wani abu da yake yin kama da shi سورة الشورى آية شاعية والرسول لا يمكن أن ينطق بما يك... بما يكذب المرسل شيكم منظم الله بزي تبيوا با يفرت أبن زي كرية أبن دا أكا أي كوشي دشي شي دا باكين سيفدي أبن زي كرية أبن دا أكا أي كوشي دشي نا القرآن والذي خلق والذي قال خلق آدم على صورته wanda kuma ya ce Allah ya halarci annabi Adamu a kan surarsa wallazi qala shi ne fa wannan da ya ce inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar tawagar farko tawaga ta farko da za su fara shiga aljanna za su shiga ne akan surar wata da surar wata ku kiyaye da kyau manzan Allah da ya ce Allah ya halarci annabi Adam akan surarsa shi kuma ya ce mana tawagan farko da za su fara shiga aljanna za su shiga ne a kan surar wata shi ma hadisin bukhari da muslim sun ruwace shi ibabu turmizi ibn majah ahmad duka sun fitar da shi ga masadir din nan a ƙasa fahal anta ta'taqidu anna haula allazina yadkhuluna aljanna ala suratul qamari min kulli wajhi yanzu kai kana da kuduri a zuciyarka ka yarda har cikin zuciyarka cewa wa'innan mutanen da za su fara shiga aljanna tawagan farko da za su fara shiga aljanna za su shiga ne akan surar wata ta kowace fuska yadda wata yake haka za su shiga ba kafa ba hannu ba hanci ba baki kawai yadda wata yake haka za su shiga a dunkule aw ta'taqida anna annahum ala suratil bashar ko kuma kana da kudurin a'a za su shiga ne da sura ta dan adam lakin fil abin nan lakin fil fil fil wada'ati wal husn wal jamal amma za su shiga ne kamar wata a wajen haske wal husn da kyau wal jamal da kyau واستدارة الوجه da kuma zagayewar fuska wa ma ashbahu zalika da abin da ya kama da wa ma ashbahi zalika da abin da ya kama da haka ala suratul qamar akan surar wata la min kulli wajhin ba ta kowace fuska ba amma sai ta wata fuska shine bangaren abin da ya shafi haske da kyau bana za su shiga aljanna suna sheƙi suna haske suna kyau da kyau kamar kamar wata amma ba wai kamar yadda suran wata take a haka za su shiga ba kuna ganewa fa in qulta bil awwal idan ka faɗi maganan farko fa muqtadahu annahum dakhalu wa laysa lahum aynu idan ka ce za su shiga ne kamar yadda wata za a mai da su yadda ka san halittar wata sai su shiga aljanna to abinda maganan ka take hukuntawa za su shiga aljanna ne ba ba su da ido wa laysa lahum anafun za su shiga aljanna ba su da hantuna ba su da idanuwa ba su da hantuna walaisa lahum afwahun za su shiga ba su da bakuna domin wata bai da baki bai da ido bai da hanci wa ishi ina kunna in muka ga dama sai mu ce dakalu wa hum ahjaru za su shiga dai aljanna ne duwatsu a matsayin duwatsu dan dan wata dutse ne wata dutse ne da rana take haska shi sai ya hasko mu kenan za su shiga aljanna ne a matsayin su na duwatsu kawai shine magana ka take hukuntawa wa in qulta bisani idan kace na biyu a'a za su shiga a matsayin su na dan adam amma suna haske kaman farin wata to zalal iskal to kaga wannan iskal din ya gushe yanzu baka da wani abu na rikicewa kuma ka san cewa kalmar sura ba ta nufin surar iri ɗaya ce ba ta nufin haka ba ta nufin surar su kaman surar wata haka za su shiga aljanna وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه sai bayyana a gare ka cewa baya lazumtawa kasancewar abu yana da sura irin ta wani abu ya kasance yana kamantacceniya da shi ne ta kowace fuska wannan ba lazim ba ne ya aka ce wane yana kama da wane baya nufin suna kama ta kowace fuska da hausa ma bakan ce wane kamar zaki yake hancinsa da idansa irin na zaki ne amma wajen jarunta ake nufi an gane ko yawwa wane kaman hadari yake wajen yawan kyauta to haka ake nufi kenan haka haka kake fa'inta don haka idan aka ce Allah ya halicci annabi adam akan surarsa to ba a nufin yadda Allah yake haka haka annabi adam yake yana fatan fahimta zai zo yi magana akan cewa a'a shi Allah yana da wata sura da suka dace da annabi Adam a suna mun fahimta Allah ya ce yana da hannuwa annabi Adam wa yana da hannuwa Allah ya ce yana da idanuwa annabi Adam wa yana da idanuwa Allah ya ce yana da abin nan me ake ce masa ji ba za a ce kunne ba Allah ya ce yana ji annabi Adam yana ji ko baya ji yana ji to irin wa'annan surorin da aka yi kamantacce ne a wajen suna to su ne abin da ake nufi ya halice shi akan surarsa ta wajen suna yadda yake da hannu shi ma yana da hannu yadda yake gani shi ma yana gani yadda yake ji shi ma yana ji yadda yake kaza shi ma yana kaza amma jin iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane ganin iri ɗaya ne ta kowace fuska ba iri ɗaya bane hannayen iri ɗaya ne ta kowace fuska ba iri ɗaya bane domin shi Allah laisa kamislihi shay'un kun gane kun gane magana to wanda shine zai zo can gaba ya magana akan wannan wannan nayi mu dan na san yau ba za mu kai can ba shi yasa na dan gutsuro muku dan ku san yadda abin zai kasance domin zai ka maka wata ma'ana ta biyu ta warware wannan shubha domin zai iya cewa shi bai gamsu ba to idan yace bai gamsu ba to sai ka bashi wannan ma'ana ta biyu an gane shi da ce fa in aba fahmuka idan fa'intar ka ta ki karbar wannan kaga dai har yanzu dai kana cikin rikici dai baka gane ba kwakwalwar dai har yanzu dankali ne kai baka gane komai ba to sai mu tafi zuwa ga wannan ma'ana ta biyu yace fa in aba fahmuka wa taqasara an hadha idan fa'intar ka ta ki karbar wannan ta gajarce game da wannan wa qala ko kuma ya ce ana la afhamu illa annahu mumasirun ni dai ba abinda nake fahimta face shi annabi adam yana kama da Allah ne a sura kulna sai mu ce hunaka jawabun akhar to akwai wata amsa ta biyu wa huwa anna al-idafata huna min babi idafati al-makhluq ila khaliqihi sai mu ce wannan idafa da Allah yayi anan yace ya halici annabi adam akan surar sa to idafa ce da ta zo daga babun idafatul makhluq ila khaliqihi raba abin da yake halitta ne zuwa ga wanda ya halicce shi sai zama ala suratihi allati khalaqaha akan surar sa shi Allah da ya halitta sai zama ya raba wa kansa surar ne kamar yadda ya raba wa kansa taguwa hazihi naqatullah ko wannan naqatullahi laha lakum aya ko وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يربى وكان ستاغوا يربى وكان روحي ونفقت فيه من روحي نبوس رينا أجكنسا yana nufin ran Allah rai wanda shi Allah ya halicce shi sai ya raba wa kansa idafatu tashrif rabawa ta girmama abu da kambama shi shi yasa yake cewa ya ibadi ya ku bayina yana raba makansa mu saboda girmamawa a gare mu an fahimta wani ana kiranta idafatu tashrifin to nan ma sai Allah ya raba surar annabi Adamu zuwa ga kansa yace ala suratihi akan surarsa wadda shi Allah ya halicce ta wadda kuma ya raba wa kansa wannan surar kun gane ko kamar da ya halicci taguwa kuma yace tashi kamar da ya halicci Ka'aba yace tashi mun fahimta ya halicci ruhi yace nashi to haka ya halicci annabi Adam an gane a kan surar da ya halicci shi sai raba wa kansa wannan surar wannan ita ce warwara ta biyu wadda wannan anan dole ya fa'inta ba dankali ba ne shi ko doya ce shi dole in ka ba shi wannan na biyun zai fa'inta zai gamsu amma idan zai karɓi waccan fa'inta ta farko ta fi wannan ta biyu kun gane wannan idan zai karɓi ta farkon to ta fi ka ba shi wannan ta biyu don haka sai ya ce faƙauluhu ala suratihi faɗar manzan Allah da ya ce akan Allah ya harce annabi Adam akan surarsa mislu qawlihi azza wa jalla fi Adam kamar misalin faɗarsa ne Allah mai girma da buwaya da ya faɗa game da annabi Adam yace wa nafaqtu fihi min ruhi kuma na hura raina a cikinsa sai ka ce ran Allah yana jikin annabi Adam ran sai da ya halitta kun gane سورة صاد آية 72 ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه بذي يكتشي الله يباوى النبي آدم ونبنغري نروح انسا بذلك فدي هكذا دود سوء بدعة سنة فرأروانا yan ɗariƙu suna cewa Allah ya halicci manzon Allah daga daga ruhinsa ya ya ciro wani bangare ne na zatinsa ya halicci manzon Allah da shi wanda wannan aqida ce gurbatacciya aqida ce ta kafirci balil muradur ruhu allati khalaqaha Allah azza wa jalla bal abin da ake nufi da wani faktu fihin ruhi yana nufin ruhinsa wadda Allah ya halicce ta allati khalaqa Allah ruhinsa da ya halitta lakin idafatuha ila Allah bi khususiha min babi tashrif sai dai raba ta da Allah ya zuwa ga kansa a keɓancanta to rabawa ce ta tashrifi ta girmamawa ga ita wannan ruhi din kama na ƙulu ibadallah kamar da muke cewa bayan Allah rabawa ce ta girmamawa كلمة عباد الله يشمل الكافر الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي yana ƙunsar kafiri da musulmi da mumini da wanda ya mutuwar shahada da wanda ya kai mataki na siddiki kuma yana ƙunsar hadda annabi an gane in aka ce ibadallah duk wannan sun shiga ciki lakin na lauƙunna muhammadun abdullah amma da za mu ce muhammadu abdullah wato muhammadun abdullah annabi muhammad bawan allah ne hadhihi idafatun khassa to kaga wannan idafa ce ke bantacciya laysat kal ubudiyyati sabiqa bata yi kamantacce ne da ubudiyyar da ta gabata ba suna da bambanci fa qawluhu to fadin sa khalaqa adama ala suratihi ya halicci annabi adamu akan surarsa ya'ani suratun min as-suwari allati khalaqaha allah wa sawwaraha ya halicce shi akan wata sura daga cikin surorin da shi Allah ya halitta ya kuma suwaranta an gane ko wai kuma suwaranta ta fi ayi suratin ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كما قال تعالى وأن الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم hakika mun halicce ku mu muka halicce ku sannan muka suranta ku yadda muka ga dama thumma qulna lil malaika sannan sai muka ce wa malaiku ha muka ce musu usjudu li adam ku yi sajada ga annabi adam araf aya ta 11 wal musawwaru adam wanda aka suwaranta din shine adam idan kenan fa adamu ala suratillah adamu yana kan surar Allah ma'ana wanda Allah ya halicce shi da ita يعني أن الله هو الذي صوره إلى نفن الله شيء صورا تاشي على هذه السورة أكون وانا سورة ديها لتشيشي التي تؤد أحسن سورة في المخلوقات ود أكي لسا فاتا أمطي ما في كن سورة أتكن حالتن الله قبا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حقيقة من حالتن أدم wato a cikin mafi kyan diri mafi kyan tsayuwa a suratul tini aya ta hudu dan adam shine halitta da tafi kowace halitta kyau فإضافة الله السورة أبنا فإضافة الله السورة إليه من باب التشريف راق ورد الله يوى سورة رزوة كنسا تو أبابي نين تشريفي جرم ماوى كأنه عز وجل كمرشي من جرم دوكك اعتنى بهذه السورة يا بايد كل واني قبل وانا سورة ومن أجل ذلك شي ساما من الله يهنا يتي لا تدرب الوجه shi yasa la tudrabul wajh ba a dukan fuska a shari'a haramun ne kamar mutum mari a musulunci haramun ne da ba ta fahimta ko ɗanka ne ko matarka ce ko hadiminka ne ko abokinka ne haramun ne kamare shi wataƙila wani bai san da haka ba mari ko ga wanda ya yi laifi ya cancanci ladabtarwa in ka ladabtar da shi ba ka yi laifi ba amma in kamare shi ka yi laifi saboda darajar da fuska take da shi fata'ayibuhu hissan an gane ko la tudarbul wajhu fatu'ibuhu hissan ba a dukan fuska ka aibata fuska a aikaci don marin fuska aibata ta ne a aikaci an gane ka ce ji fuskan ka kamar fuskan biri wannan aibata aibata ta ne a maganci amma kamar fuskar menene wannan ai bata fuskar ne a aikace wala tuqabbihu kuma kada ka muna na fuskar sa da bakinka mummunan banza mai fuska kaman fuskan biri fataqulu kace masa qabbahaka Allah ko qabbaha Allah wajhaka Allah ya muna na fuskarka duk Allah ya hana wannan yace wa wajhun min ashbahi min ashbahi wajhika fuskar da take ita ce mafi kamantacce ne da fuskarka fatu'ibuhu ma'anan ka aibata shi a ma'anance wannan ba daidai bane domin fuskar dan adam ta fi kowace fuska kamantacce ne da me da taka fuska in ka aibata ta kamar fuska ka kake aibatawa dan irin taka ce famin ajli annahu as-suratu allati sawwaraha Allah to saboda kasancewar surar annabi adam sura ce wadda Allah ya suwaranta ta وأضافها إلى نفسه تشريفا كما سورة الآن أدم سورة تيدا أن لا يسورا تاتا كما يرابا تزوى كنسا دومين جرم ماوا وتكريما دكر ماوا تلا تقبهها بعيب حسي ولا بعيب معنوي to karkamuna na wannan fuskar da aibi na hissi ta hanyar mari haka kuma kada ka aibata ta aibatawa ma'anawi shine zagin fuskar da aibata ta mun gane wannan wannan ita ce ma'ana ta biyu kenan da yace ala suratihi ay ala suratihi allati khalaqaha akan surar sa da ya halitta amma ya raba surar ga kansa dan girmamawa kun fahimta to kaga dole zai karbi wannan nabiyin dole zai karbi wannan ma'ana ta biyu to dan zai zo ya tambaye mu in mun zo darasi mai zuwa dan lokaci yayi hal yu'tabaru hadha aljawabu tahrifan am lahu nazir shin wannan ta canji da muka yi mace ala suratihi amma baka ce yana nufin surarsa da ya halitta a ma'ana ta biyu ko ko kuma baka ce ala suratihi akan surarsa shi Allah subhanahu wa ta'ala amma baya nufin kamantacceniya saboda sun yi tarayya a wa'insu surorin tsakanin ɗan adam da Allah sun yi tarayya a wa'insu surori da Allah ya ambata kamar hannu kamar fuska kamar ido abin nan gani kamar ji kamar kaza to haka ya halicci annabi adam da irin wa'innan surori da shi ma Allah yana da irinsu sai dai ba sa yin kamantacceniya surar annabi adam ɗin ta bambanta da ta Allah an gane ko bisa ga hakikani wannan ma'anan ta farko ita ce ma'ana mafi kyau wadda ita a ciki kaga babu wani tawili a ciki sai dai kawai an kore tashbihi ne an kore tashbihi ne amma annabiyun zai ita to ai ka canza ma'ana ai ka bashi wata ma'ana wadda take sai da kai kaza to shin wannan amsar ta biyu za mu bayar da ita za mu ɗauke ta a matsayin taharifi ko kuma a'a tana da wasu amsoshi da suke yin kama da ita wanda shi zai nuna maka cewa a ba mu muka yi ba akwai surori irin wa'annan suna nan da yawa an gane akwai ta'abirat irin wa'annan suna nan da yawa da aka samu irin wannan zai zo ya babu misali a kan su ga sunan da Allah ya bayar baitullah naqatullah ko abdullah da sauransu Allah ya raba wa kansa abubuwa da yawa da Allah ya ce baitullahi gidan ɗakin Allah ya ce kuma naƙatullah taguwar Allah ya ce abdullah bawan Allah ya ce ruhullah ruhuhu za ka ce ruhin Allah shi ake nufi ba za ka fassara ba to shi ma wannan kaga ba za ka fassara shi da da cewa ana nufin surar Allah to kaga in dai ba a irin fage irin wannan na karatu ba irin waɗannan matsalolin idan kace za ka yi mukabala da wani dan bid'a ya bijiro maka da su ba za ka iya warware su sai ka soke kai shikenan an kada ka to shine amfanin halartar majalisin karatu irin wannan musamman kuma karatun da ya shafi akida idan mun zo darasi mai zuwa mu tashi wannan gabar da fatan abin muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته